يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا متى يوم 29 وتر ربيع الآخر شكرا دبو إلى تريه إلى أربعين دبقي إجراء منزل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 21 ga watan 10 shekara 2025 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah idan ba manta ba sai yan uwa muna karatu ne a cikin sujjada abubuwan da ake faɗa a cikin sujjada malam ya kawo mana tasbihin subhana rabbiyal a'la sannan kuma ya goya shi da dukkanin tasbihin da suka tabbata a cikin ruku banda subhana rabbiyal azim sannan malam ya ƙara mana wata addu'a guda ɗaya اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وذله زوا كشي زما تشديدي لما تأوك مالي تي إذن أنكو هكني me yake nufi da wannan kalmar shine bayan ya kawo maka hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin bawa zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga ubangijinsa shine lokacin da ya sujjada to sai malai ce idan in ko haka ne ka tabbatar ka yi yaqini akan mafi kusancin lokacin da kafi dab da Allah madaukakin sarki shine sujjada kuma laisa yukfiru min addu'a lallai bawa ana so ya dagi ya yawaita addu'a a cikin sujjadan nan tasa fi fi sujudi a cikin sujjadan sa li nafsihi zai yi addu'an nan ne ga kansa yayi wa kansa addu'a wa li walidayhi yayi wa iyayensa addu'a wa liman sha'a sannan ga wanda ya ga dama kayi wa kanka addu'a wannan dole ne ka tsafa ya kanka addu'a addu'ar shari'a addu'ar neman buɗi addu'ar duk abin da zai jawo maka amfani a rayuwarka ta duniya da rayuwarka ta gobe wannan dolan ka ne iyayenka ma dole ne ka tsaya kai musu addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira zai rinka cewa ya ubangiji ya ji kan iyayena Allah ka ji kan iyayena kamar yadda suka rene ni na kankani saboda haka iyayenka suna da haƙƙi mai girma na kai musu addu'a suna raye da bayan sun faku suna raye kai musu addu'a na tabbata akan shari'a na samun buɗi na lafiya da duk abin da suke bukata na rayuwa dole ne kai musu addu'a idan su koma ga Allah maɗaukin sarki kuma mafi girman haƙƙin su kenan ma akan ka a lokacin shine kai tai musu addu'a kai tai musu addu'a kaga abinda Allah maɗaukin sarki tare da cewa biyayya wa iyaye kalma ce da ta ihatar komai da komai amma abinda Allah madaukakin sarki ya kawo a cikin suratul Isra shine nema musu gafara yi musu addu'a kada ka sake ka dora goshinka a ƙasa a rana ta fadi ta fito baka yi iyayenka addu'a ba lalle kana cikin mai wa iyayenka jafa'i lalle kana cikin waɗanda baka biyayya wa iyayenka bayan sun koma ga Allah madaukakin sarki ya kasance duk yini zaka daga hannu ka roƙa Allah madaukakin sarki gafara wa iyayenka to sannan kuma sai malai ce wali man sha'a sai wanda duk kaga dama ƴaƴanka matarka ko matanka sauran ƴan uwanka abokan arziki mutanen gari gaba ɗaya musulmi ƴaƴan musulmi duk kai musu addu'a saboda lokaci ne na karɓa addu'a min musulmi na daga cikin musulmi malai ce fa innahu hariyun ay yustajaba lahu saboda a wannan lokaci ya kamata lalle ya dace a amsa maka wannan addu'a dalili ko lokacin amsan addu'a ne لأن وضع جبح لأن وضع جبحته وهي أعلى وأشرف ما في بدنه في الأرض التي تداس بالأقدام التي سبدا سنيا غوشنك دكي أكسا ka ɗauki goshinka ka sanya shi a ƙasa tare da cewa wannan gaba taka ta fuska ita ce mafi ɗaukaka da girma cikin abin da ke jikinka ka ɗora shi a ƙasa allati tudatu bil aqdam ƙasar da ake taka ta da ƙafafuwa fiha kamalu kullillah yace a cikin wannan akwai cikar kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki walihaza saboda wannan ne ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يزو أتكين حديثي دقاء النبس إرادة أبن تسارة تبتع أقريشي كتوى أخرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد شين حديث دم كبو إرشي سمالتي سبحان الله sarki ya tabbata daga Allah wannan tasbihi ne na ta'ajjubi in kaga wani abin da ya kayata daga Allah kai subhanallah ina fata an fahimta to irin wannan malai ya hararo matsayi da girman sujjada a cikin sallah shine sai ya tasbih sai ce alqa'im in ka kalli abin da kyau zaka ga mutumin da yake tsaye arfa'u min as-sajid ya fi dagawa ya fi yin sama sama da wanda yake sujjada mutumin da yake sujjada ai yayi kasa sosai ko amma mutumin da yake tsaye ba ya tsaya sosai ya daga lakin malai ce sai dai lamma tawadu as-sajid lillah lokacin da mai wannan sujjada yayi tawadu ya kaskantar da kansa ya dora mafiya tsadar gabansa zuwa ga Allah madaukakin sarki rafa'ahu Allah sai Allah madaukakin sarki ya dauka shi wa sara aqrabu ila Allah azza wa jalla ya zamto mafi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki a wannan hali da yake ciki yan uwa fahimci nan da ke ko abinda ma nake cewa shi in ka kalla sai ka ga shi mutumin da yake sujjada ai a ƙasa yake amma mutumin da yake tsefa shi a sama yake amma sai kasance na kasan Allah ya ɗaukaka shi ya matso da shi dab sama da mutumin da yake tsaye a sallah ka ce Allahu akbar ba tsaye kake ba shi ma a cikin sallah kake me yasa ba a ce lokacin da ka tsaya ka fi kusanci da Allah ba sai lokacin da ka sujjada saboda ka kaskantar da kanka ne gaba ɗaya ka nuna kai ba kowa gaba ne a gaban Allah mai kwanciyar sirri shi sa nake gaya mana cewa babu bulli babu tawabu wa zulm kofar kaskantar da kai da nuna kai ba kowa ba ne a gaban Allah maɗaukakin sarki kofa ce mai matuƙar mahimmancin da mutum yake samun matsayi mai girma a wajen Allah da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man tawadu lillah rafa'ahu Allah dukkanin wanda ya kaskantar da kansa dan Allah to shi kuma sai Allah ya ɗaukaka shi lokacin da ka nuna kai ba kowa ba ne ka kaskantar da kanka shi kuma Allah sai nuna kai kowa ne sai ya ɗaga ina fata an fahimta lokacin da kuma kake so ka nuna kai wani ne to sai kuma Allah madaukakin sarki ya kaskanta da kai sai ya ajiye ka ina ba ta fahimta da daukakawa da kaskantawa din nawayi din na Allah ne to in ka nuna kai ba kowa bane to me daukakawar sai ya daukaka ka lokacin kuma da kake so ka fito kowa sai ya san ka kowa sai ya sai ya gane kai kai ne sai Allah kuma ya kuma da kai yabi sai amanta da kai kowa ma sai ya gaba ya ta kai kawai gaba ɗaya haka ne ko baka bane yan uwa Allah ya kara mana tawadu malai ce fayan baki ai an tuktura mina du'ai fi hada sujud saboda ka ya dace a matsayinka na mai sallah ka dage da addu'a cikin wannan sujjada da kake fil fariidati wan nafila wa fil nafila cikin sallar farilla da sallar ta nafila illa idza kunta ma'muman sai dai idan ka kasance mamu ne kai bin sallah kake yi to a lokacin fa innaka mulzamun bi mutaba'ati al-imam a lokacin allazumta maka ka bi imami ma'ana gwargwadon abin da limami ya baka dama gwargwadon addu'ar da zaka yi kenan dadewar shi a cikin sujada dadewar addu'ar da zaka yi kenan idan ya dade sai ka dade idan bai dade ba sai ka dago dan ba a ba a saba wa limami a aikin sa na sallah ba daidai bane limami ya dago daga sujada kai kuma kai limin shami mai tawa duk lokacin da limami ya sujada ya dago kai kuma sai kaza kake kake ta addu'a malamai suka ce in qala al-fasl batala salat idan rabewar tsakaninka da limamin tayi tsayi ta sallaka ma ta lalace wallahi wani sai kaga abin mamaki limami yayi sujjada har ya dago ya fara karatu shi yana ta sujjada yana ta addu'a ba daidai bane akwai yiwuwar wannan abin da yayi ya bata masa sallah yayi sallah ya gama amma ba ba saboda ka babban abin da ake so wa limamin ka shine ka bi shi duk abin da yake yi ba tare da ka saba masa Allah ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullahi limamin da ka gama da yawa sai da rabi ma ku kai ya sallama eh wannan shi ma ba daidai yake ba gaskiya akwai kuma limamai masu sauri da yawa ba daidai bane gaskiya ba daidai bane akwai wanda gaskiya da yawa wani lokaci idan kai idan kai sallah a lokacin zaka gani zaka ga musamman a tayya kana so kai tayya kai salatin annabi ka roki tsari daga wannan abubuwan guda ba kaga waɗannan abubuwan da sune mafiya muhimmanci a tayya ko banda da sauran addu'o'i idan kana bukata Allah wani lokacin tahiyyar ma kama ka gama shiga zance assalamu alaikum ina fata an fahimta irin wannan idan ka ga ce assalamu alaikum kai abinda zaka ce Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shikenan ina fata an fahimta kada ka ce sai ka tsaya kayi dogon salati ibrahimiya a lokacin kuma sai sallar ka ta shiga cikin wani hali tunda dai shi kake bi shine limamin ka dole ne ka bi shi a wannan lokaci illa iya kace idan kaga sallar bace maka ba sai ka je inda ake sallah mai kyau ko ba ya ku ba yawwa Allah ya samu dace malai ce wala takhtalifu anhu kada ka saba wa limamin ka wa yad'u bima sha'a masallaci zai addu'a ga duk abin da ya ga damar roƙa illa al-ithm wa qati'atur rahim sai dai idan abin da zai roƙa din ya kasance laifi ne ko kuma yanke zumunci ba a roƙon Allah madaukakin sarki ta'addanci ne eh daga cikin ta'addanci Allah madaukakin sarki ce a wada'u rabbakum khawfa wada'u khawfan wa tama'a inna inna rahmatullahi qaribun ya ayatu cikin suratul arab yawwa wada'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadina ku roki Allah madaukakin sarki tabarru'an kuna masu kaskantar da kai wa khufiyan kuma kuna koya addu'ar ta ku sai Allah ya ce innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu wuce gona da iyaka a cikin addu'a dan uwa daga cikin wuce gona da iyaka a cikin addu'a mutum ya zo ran roƙon Allah akan abin da yake laifi ne mutum zai je ya balle shagon mutane ko zai je kwacen waya ko zai je sata yanzu Allah ka taimake ni in samu nasara Allah ka sa in samu yoyin da yawa ta'addanci ne wannan laifin zai kuma kiran Allah ya taimake shi a kai wannan haramun ne ba daidai ba ne ko mutum dilan kwaya ne ya rinka roƙon Allah maɗaukai sarki sa masa albarka a kasuwancinsa kasuwan sai adalci da shi ma ko duk wani laifi mutum zai laifi ya rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki a kansa to haka nan yanke zumunci shi ma mutum zai rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi a wajen yanke zumunci tsakaninsa da ɗan uwansa eh sun yi rigima da wani sai ya ubangiji Allah ka sa daga yau ba ni ba wani daga yau mun rabu kenan irin waɗannan addu'o'in ba su da kyau addinin musulunci baya su malai ce to zaka roki Allah madaukakin sarki ga duk abin da kaga dama sai dai idan addu'a ta kasance laifi ne ko yake zumunci ashab malai ce matashi ya da'u bi zawaj zai iya roƙon Allah madaukakin sarki aure Allah ya bashi dama ya aure ya qulu zai ce Allahumma rzuqni zawjatan wa huwa sajid Allah ka azarta ni da mace ta gari ko yana sujada talibul ilmi ɗalibin ilimi shi ma ya kuli za ka je yana cewa Allahumma zidni ilman Allah ka ƙara min ilimi warzuqni fahman ka azarta ni fahimta warzuqni hifzan sannan ka azarta ni da kiyaye duk abin da na karanta ko a karanta din ɗalibin ilimi kenan sai rubuci wannan shi ma wahidun yabni baitahu wani kuma shi abin da ya dame shi gida gida yake gina bai karasa ba kuma abubuwa sun dan dakata ya kulu babu laifi sai ya faɗa a cikin sujada sai ce Allahumma a'inni ala itmami ya ubangiji Allah ka taimake ni akan kammala wannan ginin namu duk abu ne mai kyau wato ɗaya daga cikin magabata yake cewa babu wani abu da yake na rayuwata face sai ina roƙon Allah maɗaukakin sarki game da shi a cikin sujada yace hatta gishiri na miya da ake sawa a cikin miya a gidana in ne sujada nake roƙon Allah maɗaukakin sarki a cikin shi sa kada ka sakaci dan uwa duk abin da ka san kana bukata an kai sujjada ka roka illa iya kace wani zai tambaya ce to ai shi bai iya larabci ba kuma sujjada an ce dole sai kai addu'a da larabci to babu laifi maka iya larabci baka ya hausa ka kawai ya kai hausa ka sai ga baka tawar mala abu hanifa su suna ganin cewa idan baka iya larabci ba za ka yi hausan ka saboda sujjada burbi ne da yake mai tsada ba wai a cikin addu'a ba a'a a cikin sallah ma gaba daya saboda ka tsadarsa ya sa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce ku dage da addu'a ku yi kaga bai kamata a ce wasu kuma an haramta musu wannan addu'a ina fata an fahimta saboda ka suka ce idan baka iya Hausa ba sai kai idan baka iya Larabci ba sai kai Hausa Allah madaukakin sarki babu yaran da baya ina fata an fahimta to wannan dai sabani ne na malamai suna gani ba za a yi ba suna gani za a yi amma in baka iya Larabci ba kai kayan ka kawai Allah zai amsan Allah da kuma sallaka sai babu komai da yardar Allah malaiti almuhimmu abin da zai ke mai mahimmanci udu Allah bi ma shi'ita ka roki Allah madaukakin sarki da duk abin da kaga dama li'anna mujarrad du'a saboda mujarradin ita addu'a ma kadai da zaka yi ibadatu ibada ce ita kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilina Allah madaukakin sarki ce qala rabbukum ud'uni ubangijinka iban ubangijinku ya faɗa yace ud'uni ku roke ni astajib lakum zan amsa muku dan uwa wannan gabar ta nuna maka ashe wanda ya fi cancanta ya roki Allah madaukakin sarki akan bukatar sa kai ne ba wani ka dan uwa fahimci wannan da kyau da yawa daga cikin mu suna da wani mummunan zato wa Allah madaukakin sarki wallahi akwai wanda suke gani cewa wasu idan suka yi addu'a Allah ba zai karɓa sai sun je sun ba wani kuɗi yayi musu sai sun je wajen wane sai sun je wajen wane da sauransu shi sa idan bukata ta taso mun sai kaga tana ta yawo a je wajen wannan malami a je wajen wannan malami ba daidai bane dan uwa abinda Allah madaukakin sarki faɗa shi ne wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni me qaribun sai ce me ujibu da'wata da'i idza da'a duk mai roko duk mai bukata ya roke ni ni da shi Allah madaukakin sarki sai zan amsa masa ujibu ina amsawa Allah ya ce ko abinda yake so falyastajibu li wa li'minu bi la'allahum yarshudun kawai ka amsa wa Allah madaukakin sarki ka ba Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da shirye take to da kai wannan mummunan zato ne ka ranka dauka cewa kai ba za ka yi addu'a Allah ka ba sai ka ranka rubuta duk abin da ya taso maka dan uwa mai da hankali kaskantar da kanka tashi cikin dare yi sallolinka na nafila na wutiri zauna yi istighfari adadin da duk zaka iya yi daga hannu ka sawa Allah madaukakin sarki kuka ka roke shi ka dani wallahi ina baka tabbacin wannan in kai ka kare ka kare zaka ga abin mamaki kai kai dan Allah ka rinka tashi tsakar dare kana ga Allah bukatar ka Allah ina ga muku zaka ga abin mamaki to raka duk wanda zai maka wata addu'a fa taya ka zai an fahimta taya ka zai shi sa ka duba duk inda Allah madaukakin sarki yake bayani akan roƙo da inda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a garshe yake bayani akan addu'a kai ake cewa kai inda aka yi bayani akan wani maka sai dai abin da ya shafi tayawa ko wani abu kuma na gaya muku galibi idan wai za a je a ce ka ce addu'a wasu a ce sai an biya kuɗi na gaya muku duk abin da mutum baya mallakarsa baya karɓar kuɗi a kansa karɓar addu'a idan wane maka addu'a karɓar addu'a a hannun sa take ko a hannun Allah to don me zai karɓi kuɗin ka an gane dan me zai karɓi kuɗin ka na me kuɗin saboda haka in za ka yi addu'a malam kawai ka tashi ka yi addu'a ka sai Allah nan naka ne wace maka nashi ne shi kadai wace maka shi ne kaɗai zai addu'a Allah karba kai ma Allah naka ne duk laifinka duk laifinka wallahi in ka koma ga Allah maɗaukakin sarki Allah zai saurare ka duk laifinka kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim Allah yace la taqnatu min rahmatillah da Allah Allah bai gama bayani anan ku duba abin da Allah yace ya ibadi alladhina asrafu ya ku bayina da kuka yi barna kuka wuce gona da iyaka kuka yi abin da ba daidai ba sai da Allah ya faɗa abin da suka yi sai asrafu sun yi barna sai jawo hankalin su ya kwantar musu da hankalin ce la ta tsana tsomin rahmatillah kada ku ɗeba tsammani kada ku sake ku ɗeba tsammani daga ramar Allah inna Allah ya zafiru dhunuba jami'an duka laifin ka Allah maka sarki zai tattara shi gafarta maka ina ruwan Allah duka zai gafarta maka malam ka tsaya ka roki Allah madaukakin sarki da kanka kame da hankali shine shine ba ne ba laifi bane dan kace wanda wani ina da bukata kaza dan ciya da addu'a amma kaga mutum ya mai da abin ma kamar duk abin da zai sai an yi masa sauka kaza sai ya turo sun je umara amma sa kaza da kaza wallahi duk bata lokaci ne da bata kudin malam ka tsaka addu'a da kanka kawai wannan shine abin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi kuma ya koyar da sahabbansa shine kawai Allah ya sa mu dace malam yace wa du'a mun fassara wannan ayar ko innal ladina yastakbiruna an ibadati hakika wadanda suke girman kai game da ibadati bautata anan wajen bi ma'ana du'a'i roƙona malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina yastakbiruna an ibadati saboda addu'a'u huwa ibada ita addu'a ma ita ce ibada kawai gaba daya sai da quluna jahannama za su shiga wutar jahannama dakhirina a kasance Allah madaukakin sarki shi fushi yake da kai in baka tambaye shi dan adam kuma kafiyar tambaye su sai fushi da kai amma Allah madaukakin sarki fushi yake da kai wallahu yadhaba in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'al yadhum Allah fushi yake da kai ka daina tambayar in ka daina addu'a sai Allah ya fushi da kai Allah baya son wanda baya roƙon sa shi ko dan adam ka zo yau ka zo gobe ka zo jibi ka zo gata insha Allah ta'ala da hakurin sa da kawaitin sa gata ne sai ka ga me sai ka ga canjin fuska haka dan adam yake ka roƙi Allah madaukakin sarki kawai bala ce wa du'a'u huna wa fi ghairihi min al-amakin allati yushra'u fiha fi salati zaka yi addu'a a nan wajen da gurin da ba nan ba a cikin guraren da aka shar'anta yin addu'a a cikin su a cikin sallah yanbaghi an yuhafiza al-insanu akwai lalle ya kamata mutum ya kiyaye fihi ala al-warid a cikin addu'ar ya kiyaye abin da yazo daga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yanzu misali a cikin sujjada idan mutum ya sujjada ka fara ɗaukar abin da manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi na addu'a ka fara yi subhana rabbiyal a'la ne subuhun quddus rabbul malaikati wa ruhi ne subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfir li ne da sauransu kai na annabi idan kai na annabi kuma sai ka zo kenan ina fata an fahimta kuma ƴan uwa malamai suka ce da mutum ma zai ɗauki addu'o'i na annabi yayi hatta a buƙatar ta ta da yafi saboda addu'ar annabi za ku ga ita jami'a ce tattarowa take komai na bukatar ka tattaro maka ciki to da mutum zai yi hakan suka ce da yafi na sha buga mana misali yanzu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar annabi yana karanta ta a cikin sujada da Allah wannan addu'a me bata kunsa ba a cikin bukatunka Allah duk wani abu mai kyau a duniya ka bani duk wani abu mai kyau a lahira ka bani sannan ka tsare daga azabar wuta shikenan اللهم إني أسألك من كل من كل خير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم duk abin da annabin ka ya taɓa roƙa Allah ka bani shi duk abin da annabin ka ya taɓa neman tsari da shi Allah ka tsare da Allah bai baka roƙa ba Allah babu Allahumma inni as'aluka al-khayra kullahu ajilahu wa ajilahu ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم كانوا تقومي وإن ذاك فائدة ودنا الفاظ ذاك با كودا صلى فرلا كشي أقول الإمام الذي ذاك دام تكير ودنا أدوين باس لطي كما كانوا تقومي أما بعليه بني إذا كان كاو أبو بالتفسير الله كبان كذا الله كبان كذا الله كبان كذا باب الله يسامح دنيا malai ce wa idza fa'ala alwaridu wa idza fa'ala alwarida idan mutum ya aikata abinda ya aikata abinda yazo daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin addu'o'insa falahu ayyada wa bima ahabba to babu laifi a lokacin kuma sai ya roki Allah madaukakin sarki ga dukkanin abinda ya ga dama malai ce aljulusu bayna sajadataini zamu dan yi kadan sai mu bashi zama tsakanin sujjada guda biyu yanzu mun gama mun gama sujjada ki malaka sun mai rafa ra'sahu min as-sujudi min as-sujudi mukabbiran sannan masallaci sai ya dago kansa daga sujjada bayan dai ya gabatar da abin da muka ambata mukabbiran yana mai yin kabbara Allahu akbar sai malaka ghayra rafi'in yadayhi ba tare da yana daga hannayensa fa yajlisu bayna as-sajdatayn bi qadri sujudi zai zauna tsakanin sujjadoji guda biyu bi kadiri sujudi gwargwadon irin dadewar da ya a cikin sujjadarsa ma'ana idan kai sujjada yanayin dadewarka to in ka dago ka zauna shi ma ana so dadewar da zaka a zaune ya kusa kaiwa dadewar da kai a cikin sujjadarka shine abin da malai yake nufi dan ku an fahimta kaga ba da an dago ake kuma ba kenan ko ba ba haka bane sai annabi ya nutsu sosai a zaune sannan yake komawa a nan wajen za ku ji mala ya ce ba a daga hannu a lokacin dagowa daga sujjada to wancan karar lokacin da muka yi bayani akan tafiya sujjada ne mana bayani mala ya ce ba a daga hannu wanda na ce mana akwai hadisin da ya tabbata wato zan kama da bayani a nan wajen da mun fahimta yan uwa inda ake daga hannu a cikin sallah akwai gurare guda hudu da ittifaqan duk malamai sun yi da cewa ana daga hannu a wajen gurare guda hudu ba ba jayi akai na farko shine kabbarar harama lokacin da aka kabbarar harama ana daga hannu na biyu lokacin da mutum zai tafi ruku nan ma ana ɗaga hannu babu jayayya a kai na uku lokacin da mutum zai ɗago daga ruku shi ma ba jayayya a kai na hudu lokacin da mutum zai taso zuwa tsayuwa ta biyu guda nawa kenan guda hudu to wannan wajen babu babu ta baba akan su dukkan al-mazahib al-arba'a sun yi da su saboda hadisin bukhari da muslim da abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda ya bayani akan waɗannan gurare guda hudu to inda aka dan samu sabani shine sauran guraren shine tafiya sujjada dagowa daga sujjada da sauransu to akwai hadisi shi ma yazo daga imamu ahmad imamu abu dauda imamu nasa'i duk sun fitar da hadisin to hadisin yayi bayani akan za a daga annabi sira da amince tsara tabbata garshe na daga a waɗannan gurare to sai daga sosu daga cikin malamai suka ce wannan hadisi na biyu hadisi ne shazi me yasa suka ce saboda ya ci karo da hadisin bukhari da muslim yayi yayi karo ya ci karo da hadisin bukhari da muslim saboda haka sai suka mai da shi tazi daga cikin masu irin nan ayin akwai al-allama ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin zadul ma'ad ya ce hadisin shadidi da wasu daga cikin malamai kuma wannan shine ra'ayin jumhur na cewa hadisin ba shi da inganci amma akwai malaman da suka inganta shi irin su malam albani da makamantansu to su kuma waɗanda suka inganta shi suka ce ai akwai akwai imkaniyatul jam'i bainal hadisai akwai yiwuwar za a iya haɗa hadisan guda biyu a yaki da su duka ta yaya suka ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana daga hannu a waɗannan wurare tafiya sujjada ɗagowa daga sujjada komawa sujjada yana yi amma ba ko da yaushe ba ba kullum yake yi ba shi sa abdullahi da umar yace baya yi za ku je mu karanta hadisi annabi yace yace annabi baya daga hannu a lokacin tafiya sujjada ko ɗagowa daga sujjada me dalili saboda shi bai gani ba amma wasu malamai suka ce malik ibn al-huwaydith da abu hamidin isra'ili dukkaninsu ba 'yan asalin garin madina ba shi ku abdullahi dan umar an san lazimtarsa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ne ko an sai da yake lazimtar annabi suka ce da wahala ya kasance wannan abin ya buya a gare shi to amma dai tun da hadisin su isnadin su yana da inganci kuma sun yi sallah tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to sai malamai suka ce a sun gani ne shi sa suka ba so da sai malamai suka ce waɗannan gurare babu laifi wani lokaci don ka daga hannu a wajen amma dai abin da ya fi mafi yawa shi ne ba a dagawa a wajen don wannan fata fahimci wannan da kyau ko saboda haka waɗannan gurare guda hudu su ne guraren da za ka mai da hankali ko da yaushe kai ta daga hannu a wajen don ba a taɓa samu Allah bai daga hannu a wajen ba amma sauran gurare wani lokaci idan ka so in ka daga ba kai laifi ba saboda hadisi ya tabbata kai Allah ba kai sarki ya samu dace malai tarawal bukhari an abi hurairah radiyallahu anhu thumma yukabbiru hina yajudu ثم يكبر حين يرفع رأسه امام البخاري ya fitar da hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace thumma yukabbiru sannan sai annabi ya kabbara hina yajudu yayin da zai sujjada thumma yukabbiru sannan yana yin kabbara hina yarfa'u ra'sahu lokacin da yake dagowa yake dago kansa warawa Ali ibn Umar an karbo hadisi daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda fi adami rafi'i lisujudi kalma malaiti a cikin bayani akan ba a daga hannu bis sujudi a cikin sujjada ko li sujudi dan dan yin sujjada wala yaf'alu zalika abdullahi dan umar ke cewa wala yaf'alu zalika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya aikata haka hina yasjudu lokacin da zai sujjada wala hina yarfa'u ra'sahu min as-sujudi hakan annabi baya yi lokacin da yake dago kansa daga sujjada wannan hadisin hadisi ne na bukhari da muslim ne sun fitar da shi kuma wannan hadisi ya fi wancan karfi to amma dai tunda akwai yiwuwar za a iya jam'i akan sa babu laifi za ka iya aiki da su gaba daya shi sa malam albani ya kawo shi a cikin sifatin salatin nabi nasa idan ka je ka duba za ka bayan da malam albani wa rawa anil bara'i radiyallahu anhu haka nan hadisi ya zo daga bara'u dan azim Allah kara masa yarda yace kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wa sallam ruku'un annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance wa sujuduhu da sujjadarsa wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i hakanan da dagowarsa daga ruku'u wa bayna sajdatayn da zaman da yake tsakanin sujjada guda biyu waɗannan ayyukan nasa gaba ɗaya sun kasance qariban min as-sawa suna kusa da juna aikin su yanayin su tazararsu kusa da juna ne annabi baya raba su dogar rabawa da aiki ma'ana rukun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi adadin dadewar da yake yi to idan ya dago yakan yi dadewa kusa da yadda ya dade a cikin rukunsa an fahimta yan uwa to idan ya tafi sujjada shi ma nan yakan dade kusa da yadda ya dade a tsayinsa to haka idan ya dago yakan dade kusa da yadda ya dade a ina a sujjadarsa baka sujjada ta biyu haka annabi yake kusanta aikin wani kusa da wani baya raba su kai doguwar sujjada minti ɗaya da rabi sannan kana ɗagowa Allahu akbar kuma ka aro kuma ba ba haka aikin annabi yake annabi yana daidaita aikin ne wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace za mu dakata nan insha Allah ta'ala sai sarki mai zuwa yan uwa sai mu tashi al hayatul fi'liya bayin sajdatai na'am alaikum assalam na'am to bismillah karamakallah to karamakallah bismillah na'am
kamar yadda muke ji a bakunan hukuma da mai annabi sallallahu alaihi wasallam babbai suna zuwa gurin suke a roƙa musu Allah a kan wasu matsala gaskiya ne bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam an samu hatta hatta Abdullahi bin Abbas akan je gurin sa saboda alaƙa ta da annabi sallallahu alaihi wasallam babbai suna tambayar sa akan ya addu'a ko kuma shi kansa Abbas in Allah ya yi ruwa ya tambaye shi a sashi a gaba saboda matsayinsa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya roki Allah kuma Allah ya yi haka kuma ka so mu kasa yanzu malamai mu eh da ire-iren malamai irin malamai irin da aka rubuta nan ne ba malamai
kamar yadda mutanen mu aka tarbiyyantar eh a je wurin malami ana tsammanin wato wata albarka ta karatun da Allah ya bashi kuma ya san wani abin da jahili ne ke yi gaskiya ne wannan gaskiya ne gaskiya ne waɗanda suke ake zuwa wurin su irin waɗannan mm
to ina jin tsoron za a yi maka wata fassara a yi ma wata fahimta sai na hana na hana zuwa da su ba eh yanzu ka toshe hanyar kar eh to dan uwa amma tambaya ta nan ya faruwa Eh, tambaya ta nan na ba.
maganar da kai ta ƙarshe na shin in an ɗauki abin sadaka an ba su halal ne ko haram ne dan da yawa Eh.
wannan magana za ta mutu gaskiya ne to shin halal ne in sun ci wannan kuɗin ko haram ne eh abinda malam balarabi yake cewa shine maganar da ne akan addu'a wasu za su fahimci cewa kamar ina hana zuwa wajen wani a ce addu'a ba sani ba kaka ku fahimta kun fahimta kun kun fahimta a daina zuwa wajen wani neman addu'a yawwa abinda nake nufi shine abinda nake nufi shine nace kuma kun sani cewa akwai waɗanda sun ta'allaka cewa duk abin da ya taso musu su ba za su yi addu'a ba sai dai su je wajen wani yawwa abinda nake nufi kenan ko nake duk mutumin da zai yi addu'a shi ya kamata yi babu laifi da sawo ne ya hana ka ina ji a cikin maganganu aka wannan ba na nufin cewa akwai bayan Allah wanda kamar yadda malam ya faɗa cewa lokacin annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sabai suka zo su ce musu addu'a amma kai ka san addu'a ta da taka da ta manzon Allah ba ɗaya bace sallallahu alaihi wasallam haka ne yawwa al-Abbas ibn Abdul Muttalib wannan ana yin a lokacin sayyidina Umar Allah ya kara masa yarda ya yi tawassali da addu'arsa ba sai ba ba ba ya ga lokacin lokuta da dama ya yi tawassali da addu'arsa Allah maka sarki kuma ya bada ruwa babu laifi ga wanda ake masa sa ran nagarta mutumin kirki ne a yadda ya bayyana a gare shi a zahiri babu laifi a ji a same shi a ce da Allah wani ya mana addu'a amma ku kalle yadda abin yana mai zama a kasar Hausa abin ya zama kamar yadda duk wani abu idan ya taso maka sai ka ji ka- abin sana'a shi ne abin da nake shi ne abin da nake bayani a fara a nazara bin fahimci wancan wancan daban abin da malamin bayani daban abin da malamin bayani malamin bayani yana nan a matsayin sa na addini babu kuma wanda zai hana shi a yanzu kai da ko abokin ka ne kai ka san wannan abokin ka ne amma ya bi gaban Allah ba haka bane ka sani zaka ce wanda Allah ya ce ma da addu'a ka ya taso mana amma ka duba yadda ake yin galibi idan abu ya taso sai an jefa an yi tsada an ce za a bada kaza wani lokaci an ce za a yanka kaza za a yanka za a yi kaza za a yi kaza shi ne abin da yake so in dauke mana daga kai shi wancan din ba addini bane akwai wata tana da ɗa a kan ɗanta matsala zai taso sai ce ki ta ba da kuɗi to kaga addu'ar uwa ku ita ce ba da to ka gani uwa ta fi duk wani malamin zai wadanta addu'a bakin uwa yana da tasiri haka annabi sira da amince tsara tabbata a gare shi da cikin addu'a da Allah baya mai da su akwai addu'a iyaye wallahi hadisi ne ingantacce anan magana ta ne ko asira da hadisi addu'a iyaye to abin da nake so shine dan uwa kowa fahimta cewa shi ya fara yin addu'a sannan sai ya sa wani ya tashi ina fata an fahimta kuma idan kana kana ganin abu wani mutumin kirki da ban Allah ne ka sashi ka sashi yadda ka addu'a sannan magana malam ta karshe idan ka sa wani ya taya ka addu'a sai ga bukatar ka tabiya sai ka ji daɗi sai ka ɗauko wani abu ka bashi wannan ya ta halin maras babu kuma kyauta ce ina fata an gane amma mutum ya nemi abu kaza yanzu zan ma sauka alƙur'ani sai ka bani dubu kaza to wannan wallahi tallahi bai halatta ba wani wanda ya halatta maka wannan a cikin a cikin malam mutum ya ce maka zai maka sauka alƙur'ani sai ka bashi kaza amsa addu'a ta ce baya magana ta addu'a ibada ce ba a yin ta a siye ta ko abin da ya kamata shi ne abin da nake so in kai zuwa gare shi ina fata mu yauwa idan abu ya taso maka ba bukatar ba zan ga muku wani abu tun farko bari mu je muku aiki ba wani wanda ya ce idan abu ya taso sai an maka sauka alqur'ani idan kana so ka roki Allah madaukakin sarki da alqur'ani karanta suratul ikhlas kadai ka roki Allah Allah ya amsa maka ikhlas ba qur'ani bace qur'ani ce wace sai ka karanta qur'ani gaba daya ba wanda ya saka wannan aiki idan ka karanta a sura daya wallahi da ikhlasi wanda ya karanta qur'ani gaba ɗaya ba babu ikhlasi wallahi naka sai Allah ya karba kan nan inna ma yataqabbalu Allah min almuttaqina Allah daga masu tsoron sa masu kiyaye dokokin sai kin ba ba daga yawan ba kuma ga dubi irin saukar da ake mutum 30 za a tara a ce su sauka wannan ya karanta izu biyu wannan ya karanta izu biyar wannan ya karanta izu kaza to ai ba sauka ba kowa na da yayi daban-daban ba ko ko a san da yayi daban-daban ina ba ta bayyana wato gaskiya ce wanda dole sai mu faɗe ta abubuwa ne idan ana yi na fito dole a gyara eh dole a gyara wannan shi shi ne abin da yake daidai Allah ya sa mu da sai wannan da sai mu daga daga to da agurguje ba abin da muke na'am mutum yana wajen sallah amma yana zaune yana addu'a eh to saboda neman tsoro da wasu tsoro eh sai mutum ya yi sujjada a haka yana addu'a to haka ta yi haka kawai ba wani abu da jira eh,
a to wannan gaskiya bai tabbata in zaka yi yanzu ita addu'ar ai ibada ce Eh, ita ma wannan sujada da zaka yi ibada ce